بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan rana ta asabar wadda ita ce ranar 19 ga watan sha'ban shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Yusufu Dogo a nan garin kan giwa karamar hukumar Arewa cikin jihar Kebbi inda muke wato bita tare da 'yan uwa karkashin tsarin kungiyar Izala ta wannan local government Allah ya saka da alkhairi dan ba manta ba muna cikin darasi a cikin littafin Tufatul Mubtadi bi sharhi manzumatul baiquni fi ilmi مصطلح الحديث شرح دمالن أبو الحسن علي ابن أحمد الله يساك من الخير يربطا wannan shine darasinmu na uku a wannan jiran giya zamu tashi daga shafi na 23 da malam yake kokarin zai buga mana misali a aikace na hadisin da ya cika sharɗan as-sahih inda yace qala al-imam ahmad haddathana muhammad ibn idris ash-shafi'i قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم من إسنادي وأن إسنادي يأكوش لقلتاف مسند الإمام أحمد ابن حنبل الله بنجي يمش رحمة يأكو وأن إسنادي نيوان ديكي استثنائي وتونا مسمن الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الحنظلي يتي حدثنا محمد بن إدريس malam muhammadu ɗan idrisa a shafi'i ya ba mu hadisi ƙala shi kuma ya ce akhbarana maliku maliku bin anas imamu darin hijira rahmatullahi alaihi ya karantar da mu an nafi'in maliku ya ce mana daga malamin shi nafi'u almadi shi kuma ya ce anibnu umara shi kuma nafi'u daga mai gidansa wanda shi ne ya ‘yanta shi maulansa shi ne sahabi abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu wannan sahabi ya ce ana rasulallah sallallahu alaihi wasallam kara manzon Allah ya ce la yabi ba'dukum ala bai'a ba'd kada wani ya ciniki a cikin cinikin wani in wani na ciniki kaka zo ka kace kai ma kana ciki sai in ya hita wanaha anin najashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana annajash mu a hausan mu ana cewa ya bashi ruwa ba sai kuke ce mishi anan mutum ne bai zo ya ga abu yana so dama mai kayan yana da wasu ‘yan gwazai ko kuma wasu wanda suna so su ɓata kasuwar sai su zo su taya fiye da kudin abin su ƙisa yi kore ko ɗan kore idan wannan wayar dubu hamsin ce sai ya taya ta sittin kuma sai ya tafiye shi sadaka duk wanda ya zo da ya taya hamsin sai ya ce an taya ma sittin shi ne najash ɗan kore kenan ko ba an hana wannan ba kyau wani ha an bai iya hablil habla ya kuma hana sai da ɗa a cikin mahaifiyarsa ɗan saniya ko ɗan raƙuma wanda ba a haifa ba wani ha'anil muzabana ya kuma hana almuzabana shine bai samari bitamri kaila mutum ya sai da dabinan shi bushashe ya shi ɗanye na awu wa bai ilkarami bidabibi ko ya sai da ɗanyen inabi ya shi bushashe kaila duk wannan an hana wato kar a sai su ta hanyar musayi wannan hadisi malam ya ce وهذا حديث صحيح مسلسل بالأئمة wannan hadisi ne ingantacce wanda kuma yake cike da manyan malamai tun da kai imamu ahmad ibn hanbal imamu imamu ali sunnati wal jamaa imamu ali bagdad rahmatullahi alaihi da malamin sa muhammad ibn idris ash-shafi'i babban malami cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-mutallabi imamu ahlul iraki wal wa Masar ke wa Misir wal Yaman shi kuma yace daga malamin sa Malik ibn Anas Abu Abdullah al-Usbahi Imam Darul Hijra kowannen su limami ne malami ne gogagge mashahuri shi kuma daga nashi malamin shine Nafi Maula ibn Umar wannan bararran bawa na Abdullahi dan Umar yana cikin manya-manyan daliban Abdullahi dan Umar da shi da ɗansa Salim a cikin su biyun ma malamai suka rasa wani za su fifita a kan ɗaya shi wannan bararren bawa ne wancan kuma ɗan cikin malamin salim ibn abdullah da nafi maula abdullah ibn umar su biyun nan su ne kan gaba wajen wato riwaya da tabbaci akan hadisan Abdullahi dan Umar shi kuma Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin sahabbai bakwai da suka fi kowa yawan riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da imamun ne an imamin an imamin an imamin da haka wannan isnadi ne na musamman abin jin daɗi a ga irinsa yace wa huwa min asahhil asanidi inda al-bukhari iya malik annafi an ibn umar to a gurin imam al-bukhari wannan yana daga cikin isnadi mafi inganci min jihati malikin faman fawqahu daga kan malik da na samarsa domin imam al-bukhari da ya riwaya daga shafi'i ba duk da shafi'i ya kamata ya zama cikin dabakar malaman imam al-bukhari domin malamin imam al-bukhari su ne ɗaliban maliku kuma shi ma shafi'i ɗaliban maliku amma bukhari bai yi riwaya daga shafi'i ba saboda mene saboda shafi'i ya rasu da wuri ya rasu a shekara ta 204 lokacin shekararsa hamsin da wani abu kuma hamsin da hudu kuma haifi shi 150 shi kuma bukhari a lokacin shi yana ɗan shekara kamar goma sha hudu don shi kuma haifin shi 190 daga a lokacin bai riga ya shiga cikin harkar ilimi sosai ba sauran 'yan ajinsu ɗaliban maliku wanda suka yi tsawon rai duka malaman bukhari za ka samu wajen dozin guda wanda za a ambace su kai tsaye duka waɗannan an san sun karanci muwaɗa kuma sun karanta da imamu malik a imamu bukhari so don haka daga kan daga kan malik ne nafi al-ibn umar duk isnadin da bukhari yake da shi daga wani cikin ɗaliban maliku da ya ruwaito daga malik to bukhari in ya zo a cikin babi sai ya fara kawo wannan hadisi saboda jinjina ga maliku yana da hadisi daga isma'ilu ko daga abdullahi ibn wahab al-misri ko daga ainihin wato abdullahi dan maslama abdullahi ibn yusufa ko ire-irensu to sai ya fara kawo wannan riwayar kafin ya kawo wata saboda girman maliku a idansa Allah ya musu rahama ga baki daya mawaqi'us sahihi li dhatihi a ina ake samun hadisi sahihi li dhatihi a ina in kana neman su a ina zaka same su yace sahihul bukhari wa sahih muslim wannan tafan guda biyu sahihul imam bukhari da sahihul imam muslim su ne wuraren da ake samun hadisai masu irin wannan ingancin kai tsaye kusan dukkaninsu ma fiye da kashi 85 ɗinsu irin wannan hadisan sau waɗannan malaman sun tsaya sun tace sun kalelece sun fitar da irin waɗannan hadisan daga cikin tarin hadisai masu yawa alimamul bukhari shi ne ya fara yi kuma shi ma an ce ya ɗauki wannan fikira ne daga malamin sa'ali guna abdullahi guna madini shi ne yana karantar da su yana yawan cewa in na samu hali da raina zai yi tsawo da na ware hadisai ingantattu daga wanda ba su inganta ba da malamai suna kawowa ne kawai su kawo isnadi isnadin shi ke nuna inganci ko rashin inganci sai suka ga bukatar kuma a ware saboda ba kowa ke karanta isnadi kuma ya gane ya inganta ko bai inganta so da ka sai imam bukhari ya zauna ya ware bayan ya yi shekara da shekaru yana yawo gari gari duk inda akwai malaman hadisi a zamaninsa sai da ya shiga ya shiga iraki ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba daga garinsu na ƙasar kurasan ya shiga ƙasar masar ya shiga ƙasar ainihin wato a sham siriya kenan ya shiga hijab ya shiga duk inda ake shiga yaman ya gamu da malamai da yawa sannan ya zauna ya tace waɗannan hadisai ya tabbatar da abin da ake kira da suna sahihul bukhari aiki ne kuma wanda duniyar musulunci ta karɓa ta yi amanna da shi ta jaddada ingancinsa malamai sun bibiya sun kalelece sun tabbatar da cewa wannan aiki ne mai inganci Allah ya bashi tawfiki akai so da kamar da rayuwa ne fito daga wani kauye a cikin Katsina ko cikin Bauchi ya zai ce ba haka ba babu abin da dai Allah ya fitar da kanshi kawai da fitar da kuma jahili Allah ka tsare mu daga bata a Imam Muslim sai ya zo sai ya gamu da Bukhari kuma yana yana ganin girman Imam Bukhari domin Bukhari ya shigo garinsu na Naisabur a nan suka haɗu sai ya koyi wannan sana'ar ta tacewa a wurin Imam Bukhari sai ya tace shi ma yayi nashi da nashin ya bambanta na Bukhari ta bangarori da dama wajen inganci Bukhari ya fi inganci wajen kyakkyawan tsari wanda mai bincike zai mora musulmi ya fi kamar yadda shokani yake cewa tashadara qaumun fil bukhari wa muslimin ladayya faqalu ayyadaini tufaddilu فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم ce wasu malamai wasu dalibai suna jayayya a gabana cewa da bukhari da muslim wanne yafi sai na ce to in dai ana magana inganci to bukhari yafi saboda imamul bukhari waɗanda suka nemi su gano kurakuran shi Allah ya sa sun kasa ganowa galibin su yafi su gaskiya a cikin abin da suka faɗa muslim kuma wanda suka nemi su gano kurakuran shi to sun samu abin da su tsuntsunta hadisai ɗaya biyu uku goma takwas bakwai za su ce yawwa nan mun kama shi abin da ya ce rayu nan bai yi ba ba wai da ifi abin yarwa ba amma sun samu dai wani ɗan abu kamar idan irin malamai masu mugun ƙoron maki ɗin nan ba su so su ba da full maki ko kasan wani zai duba ma inda kawai ɗigo ne baka yi ba na ai sai ya ɗiga da jan biro sai ya cire maki inda ya kamata ka saka filita in ka sa small ko sai ya cire irin wannan malaman masu kalilin cewa haka wanda abin da ya kau da kai akai kau so da haka amma a wajen tsari to muslim ya fi don muslim zai kawo maka duka hadisan mas'ala a wuri guda shi ko bukhari inda kake tsammanin hadisi ba nan zai kawo shi kana tsammanin shi a babin alula ya rawa sai kai shi kitabul jihadi kana tsammanin shi a babin aure ya gina ma ya kawo shi a kitabun haidi ko ya dinga gugutsara hadisi gaba gaba gaba ya sai ya gutsara shi gida sha bakwai ya faɗi wannan a can ya faɗi wancan a can ya faɗi wancan a can to yana ba mutane wahala in ba malamai sa'an ne shi Allah ya gafarta musu gaba daya waɗannan littafan guda biyu su ne littafai mafiya inganci a babin ainihin hadisi wanda yake ingantacce da ka duk abin da ke ciki kawai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ka wuce abinka wa min mazanihi har ila yau daga cikin wuraren da ake sa ran samun hadisai ingantattu kutubu manishtaraha sihhati as-sihhata afwan zaban wasu waɗanda su ma suka ce za su irin na Bukhari da Muslim su ma za su sahihi amma kuma su sai zama na ba su samu tawfiki irin na Bukhari da Muslim ba ko dai Allah bai ba su wannan dacewa ba ko kuma sharuɗan da suka saka masu sauki ne ba sharɗa ne masu ƙarfi irin nasu ba da gaskiya akwai sayi ibn hibbana shine al-taqasim wal anwa'ih da akwai sayi ibn khuzaima ibn khuzaima malamin ibn hibbana daga nan kuma sai al-hakim abu abdullahi an-naisabu mai al-mustadraku ala sahihain shi na shi ya fi kwaso ta da girma cewa shi ya gano cewa bukhari da muslim da suka sa sharɗi to ba su cika sharɗin ba ta fuskar sun ba hadisai da yawa masu yin wannan sharɗin shi kuma zai kawo su da kuma wajen kawo wani sai ya samu kurakurai da yawa shi sa sai a ba a karɓar nashi kai ɗaya sai an duba mai malamai suka ci malamai irin su al'imamul bai haƙi irin al'imamul zahabi a nan kurkusa irin ashekul albani waɗannan sun ba da himma sosai wajen yin maganganu akan hadisan da ke cikin musadarar na abu abdullahi alhakimin da ya Allah ya gafarta musu gaba daya sannan sai ce wa min kutubi takhrij akwai kuma hadisan da littattafan da aka yi takhriji wato a ɗauki hadisai a yi ta kalaile cewa har a tantance su a yi solbin matsalar isnadin su a fitar da sahihai to akwai kitabu shekhin al-imam al-wadi'i littafin malamin su shi wannan malamin shine muqbil ibn hadi al-wadi'i mai suna as-sahihul musnad mimma laysa fi as-sahihayn yayin littafi yace ga hadisai ingantattu wanda ba sa cikin bukhari da muslim sannan kuma was-sahiha lil imam al-albani silsilatul ahadith as-sahiha wal hasana wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha wanda ake buga shi a cikin mujalladi 12 din na Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin wannan ma taska ce cikin taskoki wanda ake samun hadisai sahihai kai tsaye a cikin su da ya gama mana da na daya wanda ya kashi da suna as-sahihu li dhati a takeice kenan ya ga mana wuraren da ake samu shi bayan ga wadannan da ya ambata akwai littafin al-muqtara na Diyauddin al-Maqdisi akwai irin mustakhrajat mustakhraj Abu Awana mustakhraj Abu Awana al-sahihaini da ire-irensu na'am sai ya ce afani nau'i na biyu na as-sahih shine as-sahihu sahihul li ghairi wanda ya zama sahihi amma saboda waninsa ya jingina da waninsa ne ba da ƙarfin kansa ba yace ta'rifu huwa muttasala sanaduhu bi naqli adlin shine wanda isnadin sa ya tabbata ta hanyar ciratowa adili khafifid dabti amma wanda haddasa bata cika cip irin wancan ta dan samu tawaya idza atubida bi mithli amma sai zamana su biyu ne a hanya biyu ce wannan hanya khafifud dabt wannan hanya ma khafifud dabt sai a hada guda biyu sai su tada daya kamar da aka ce game da shaidan mata an tudilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga su biyu za su hadu su bada shaida ta namiji da ya tsayi da kafar shi su kuma sai sun jingina da juna ko aw ma yaqumu maqama zalika ko kuma wani abu a maimakon wannan kamar mene min kafaratu turuq hanyoyi da yawa allati la takhlu min da'afin munjabin wanda wata daga cikin su bata tsaraitu daga wani ɗan ƙaramin rauni ba gairi shazin wala mu'allil amma babu shududi ko illa wato a samu hanyoyi sahihai ko hasanai da yawa ɗaya biyu uku sai su goyi bayan junansu dukansu su kawo abin da ke cikin hadisin zai goyi mana zai buga mana misali ya ce sabaka sharhu ta'arifin sahih mun sharhi mai ake nufi da sahih gairu kaulina in banda faɗin mu khafifud dhab shine kai ba a sharhi ba ai nazala fi darajati al-hifz an tamid dhabt ila khiffati shine wanda ya sauka daga matakin cikakkiyar hadda zuwa matakin matsakaiciyar hadda wa hadha yu'abbiru anhu adil ilmi bi qawlihi shine wanda zaka ji malamai idan sun zo magana akan mutum aka ce wani dan wani dan wani su ce saduqun sai gaskiya ne me kun me kun ce thiqatun su ce saduqun ko su ce hasanul hadith wato da shi da thiqa dukkanin su suna da adala adala cikakkiya amma wajen hadda to thiqa yana da hadda cikakkiya shi kuma saduqun yana da hadda wanda bata cika ba bambancin kawai ke dukkanin su mutanen kirki ne da masu nagarta masu muruwa amma wajen hadda wancan na da hadda cikakkiya wannan kuma hadda madaidaiciya wa nahu zalika yace idza atudida ai jaa ma yuqawwi wani abu da yazo da zai ƙara masa ƙarfi bi mislihi ai bi khafifi dhabt da mai saukin hadda irinsa yace wa hadhihi hiya suratul ula wannan shine yanayi na farko masu khafifud dhabt amma guda biyu أو ما يكون مقام ذلك من كثرة الطرق التي لا تخلو من ضعف منجدر ko kuma abin da yake a madadin an samu guda ɗaya ne khafifud dabt sai kuma a samu wasu hanyoyi da yawa su mara wata hanyar baya amma su suna da ƴan matsaloli ƙanana to waɗannan hanyoyin da suka mara mata baya su za a har hada a madadin mene a madadin wancan khafifud dabt na biyu din wato ko dai mutum misali a ce an san ginsami ko ginsami kakkawa ma aka ce ga ginsami za a yi na sallah mai kuɗi sai ya ɗauki kashin dubu hamsin shi kaɗai wasu mutum biyu sai su haɗa dubu ashirin da biyar gare su ɗauki kashi ko zaga su ne wannan hafifin tafi ɗin kenan wani kuma yana da dubu ashirin da biyar zai iya ɗaukar rabi sai ya samu ko masu dubu biyar biyar su biyar sai su haɗu sai su ɗauka shi ɗaya su marina sun tada kashi amma kowa zai ɗabi iya daidai ƙarfinsa su ma yanzu kashi ɗaya suke da shi to haka shi ne wannan asurar tsariya ya ce wa majmu'u zalika fi salamu suwar ga yadda yake sura uku na ɗaya ya a ti hadisun hasanun lizati a samu na hadisi hasanun lizati za mu zo kan shi a gaba wa ya shaɗu da hadisun akhara hadisun akharu hasanun lizati ya aidan sai ya samu ɗan uwansa shi ne kamar yadda masu fiki-fiki kenan na biyu ya ati hasanun lidatihi a sama hadisi hasanun lidatihi wa ya abaduhu turqun ko wa ta'abaduhu turqun ukhra la takhlu min da'fin khafif sai a samu sanyoyi da mursali da wani wanda a cikin shi akwai an ana ta mudallisi da wani wanda a cikin shi akwai wani mutum da yake abin nan sayyul hibzi sai su haɗu su da yawa su zo da magana daya wanda ke nuna cewa duk da suna da matsatsalinsu ɗaiɗaiɗai amma tun da suka haɗa akan magana ɗaya ya nuna maganta da asali a salisa hali na uku ya atil hadithu min turkin muta'addida la takhlu min da'afin yasirin lakin li katharatiha yartaqi hadisu ila sahih li ghairi wasu hadisai da dama mabambanta su zo wato su faɗi abu guda ɗaya amma kuma dukkaninsu kowane na da wani ɗan rauni kaɗan amma in aka haɗa su duka sai hadisin ya yi ƙarfi wannan yana iya ƙarfi wani malamin sai ya ce hasanun ne fi shawahi ko ya ce hasanun insha Allah wani kuma ya ga ya yi ƙarfin da zai ce sahihun in ka ce sahihun insha Allah to yana da ɗan wata tababa ne ina ba da ke cewa insha Allah ya izala ko wato ba insha Allah ce mutlaka ba insha Allah ce ta baba da mutum yake da ita to ko yace hasanun insha Allah ko sahihun insha Allah saboda hanyoyi ne suka haɗu kala daban-daban amma haɗuwar su ya nuna cewa zancen yana da asali gashi ne buga mana misali misali surar ula lisahihi da gairi wancan na farkon an yi ati hadisun hasanun li zatihi wa yashhadu lahu hadisun akharu hasanun li zatihi shine قال الإمام أبو داود أبو داود يتي حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا الله يتي افترقت اليهود على إهدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفت وتف وتفرقت النصارى على إهدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وانا شاكر كما حديث تفرقة الأمة حديثي ne cikin ma'alimun nubuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa Yahudawa sun karkasu Kirista ma sun karkasu kuma musulmai ma za su karkasu na san hadisin kowa ya san shi ana wataƙila dai ba mu san irin kanakancin da ke kan shi akwai waɗanda suna so a ce hadisin mai rauni galibin 'yan bid'a saboda kawai shi kenan su gaba da shantakewa suna suna sharholiyarsu akwai malaminmu dr muhammad abubakar muhammad sani birnin kudu ɗaya daga cikin malamai rabbaniyun allah ya saka mai da alkhairi ko kwanan ya gabatar da wata lacca ta musamman akan hadisi na jin a kano ya yi ta akan cewa da wasu suke yi ayin an ce ‘yan wuta ne to an kafar da su kenan cewa ba haka malamai suka fassara hadisi cewa sun cancanci dai aikin yan wutar da suke sun cancanci wuta amma Allah yana iya gafarta musu yana iya shiryatar da su yana iya musu azaba gwargwadon aikin su daga baya ya gafarta musu tunda dai sun mutu dai a matsayin musulmi hadisin bai kafarta su ba amma yana nufin musulmai ne masu bid'a kuma ita bid'ar yan wuta ce kamar yadda yake cikin hadisin khutbatul hajja ko Allah ka tsare yace hada sanadu jami'u rijalihi thiqatun wannan isnadin duk mazajen shi amuntattu ne wahab ibn baqiya da khalid da abu salama da abu huraira waɗannan duka su abin nan amintattu ne ghairu muhammad ibn amr ibn alqama in banda muhammad ibn amr ibn alqama sai yace fa khafifu dhabti yana da hadda wadda bata cika sosai ba saduqun mai gaskiya ne amma fasanar da hadisi hasanar da zati da aka hadisi ne kyakkyawa hasanar da zati kama kalin shekuna mukubil rahimahullahu kama yadda malam mukubil ya fara walahu shahidu amma yana da wani hadisi da zai taya shi wanda yake da irin wannan lafazin ko wannan ma'anar ta wata hanya daban kaga wannan hanya ta cike ne zuwa ga ware zuwa ga sayyidina abu huraira daga ɗalibin shi abu salama ta bin abdurrahman ibn auf kafin a ce mata hanya daban sai ya zama ta tike zuwa ga sahabi daban labarin inda ya tike zuwa ga sahabi daya bayan da hanya ɗaya ce amma yanzu muna da hanya zuwa ga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu ga wata hanya kuma zuwa ga muawiyah dan abi sufyan wanda yace tafi shahara ya take al-imam ahmad yace haddathana abul mughira qala haddathana safwan qala haddathani azhar ibn abdullah al-hawzani عن أبي عامر عبد الله بن لهي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان من je aikin haji tare da Muawiya dan Abu Sufyan yana halifa daga ƙasar Sham falamma qadimna makkata da muka isa makka qama hina salla salatu zuhri bayan sallar azhar sai ya miƙe zai yi wa'azi fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah kala ya ce inna ahlal kitabaini ma'abuta da tafannan guda biyu yahuda da nasara iftaraku ala dinihim sun karkasu game da addinin su ala tintaini wa sab'ina milla har kungiya kala daban-daban 72 wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 milla ce wadannan al'umma ta kuma za su rabu zuwa gida 73 ya anil ahwa bid'o'i kulluha fin nar dukkanin su sun cancanci shiga wuta illa wahida sai guda daya wahiyar jama'a shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu mu dace da shi wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilka al-ahwa kuma za a samu wato ainihin wato wasu cikin a mutan al'ummata waɗanda tajara bihim tilka al-ahwa waɗannan san zuciya waɗannan bidiyoyi za su dinga fagamniya da su duk inda aka buga su yau su shiga kalakatu gobe ka ji su a mu'tazila jibi ka gansu a cikin yan maulidi ta sakarci suna buga buga kama ya tajaral kalamu bi sahib kamar yadda alkalam anan ba kalbu bane wasu na fasara shi da kare ba ba ba ba kalbu bane alkalam shine wato abin nan a cutar a a cizon kare don mahaukacin kare ya ciji mutum to mutum zai ta faɗi tashi yana fagamniya yana yin gama aljanu sun buge shi ɗin nan ko to haka haka yana ta ɗimuwa to haka ‘yan bid'a ba su ta ɗimuwa a cikin bid'arsu su kaga suna haɗuwa su yi bid'a tare su ƙara haɗuwa da wasu su ƙara dilmiya kullum ana nema a jawo suna ƙara dilmiyawa wanda kasan dai wanda mahaukacin kare riga ya cije shi sai ta Allah kawai لا يتقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله لا يبقى منه عرق babu wata jijiya a jikin wanda karen ya ciza wala mafsalin ko wata gaba illa da karen face sai guba cizon karen ta shiga jikin shi wannan iya kwatance a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya kwatance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana gaskiya abinda nabi ya shahara da shi cewa Allah ya bashi baiwa iya kwatance jibi wancan kwatancen da yayi game da da yake cewa idan idan alkiyama idan aka idan aka busa kaho Allah zai saukar da wani ruwan sama na musamman wanda zai shiga cikin kaburbura duk inda kabari yake ruwan nan zai shiga da ya shiga zai jika ragowan kashin nan wani wani wani wani dan kallon kashi mai tsini wanda shine a jikin tushen kasusuwan gadan baya annabi ya ce da zaran ya taba shi kawai sai jikin mutane ya fara hayayyafa da daga jiki sai ya ce kamar yadda ƙwayar dawa take yin tsuro idan ta biyo yashin ruwan sama hamilar sai idan aka yi ruwan sama ya taho da yashi gari na wayewa kawai sai ka ga wata ƙwayar dawa ta ɗanyi wani tsuro mai kyau haka kai to irin haka nan take wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fasaha da Allah ya bashi ta iya kwatance to shine kwatanta anan cewa bid'a za ta zama mutane kamar cutar ciwon cizon kare wato na farko tukunna cuta ce ke sannan cuta mai shiga jiki ko ina cuta mai wuyar warkewa cuta mai haifar da sabbin cututtuka ko kun gane daga dariƙa sai ko mutum ya koma shi'a daga shi'a ya koma kalakatu kullun ya ta ƙara dilmiya cikin cikin halaka hum la yashkurun dai da kaso kuma ka dawo da shi lahiya lau tana da wahala yanzu duk wanda kare cuta ya ciza makwacin kare kafin a samu ya lafiya ai ba karama yake bane har yanzu babu wani takamaiman waraka ga ciwon kana magana ne wala eh za ta malanta ai magana da ake kenan ai me aka ce wadda gagawa unguzo ma ta bari a haihu ko ai magana ingancin shi ake yanzu hadisi ne ingantacce eh jami'u rijali al-isnad thiqatun mazajen wannan isnadin dukkanin su amintattu ne ghaira azhar wa huwa khafifud dab in banda azhar din can shine mai riwaya ainihin wato daga abin nan ina yake azhar ibn abdullahi al-hauzani mai riwaya daga abu amir abdullahi ibn luhay shine kawai khafifud dab qala zahabi tabi'iyun hasanul hadith zahabi ya fada a cikin abin nan wato al-mizan yace tabi'i ne mai hadisai masu masu kyau ولهذا قال الحافظ ابن حجر ذاك ابن حجر da yazo a cikin takhrijul kashaf sai yace isnaduhu hasan isnaduhu hasan ibn hajar yana da takhrijin da ya karasa na malamin su malamin su shine iraki iraki yayi takhrijin littafin abin nan wancan ya fara takhrijin littafin mughni hal asfar fil asfar na ihya ulumuddin sai ibn hajar sai kwaikwayi wannan shi kuma sai takhrijin hadisan al-kashaf na zamakshari da muka fada a cikin ulumul qur'an a cikin ilimin tafsiri qultu ni malami ne littafin nan sai nace wa hadha hasan ma'al hasan as-sadiq kaga wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ga dan uwan shi can wancan da ya wuce na cikin Abu Dawud shi ma kyakkyawa in aka hada su yasirul hadithu sahihan li ghairihi kowanne a cikin sai ya samu ƙarfi na ɗaya riwaya ɗaya daga abu huraira ɗaya daga mu'awiya kowanne ta zo da bayanin annabi ya yi hasashe ya ba da labarin cewa al'umma za ta rarraba gida-gida bid'a za ta rarraba ya faɗa kuma cewa duka bidiyoyin bata ne kuma ga wata ke sahihiya hanya ita ce hanyarsa da shi da sabansa sai hadisi ya zama sahihi da haka wanda ka ji ya ce hadisin da'ifi ne ko dai son zuciya yake bi ko kuma wato bai sani bane Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya to jama'a kun ji wannan shine alhadisul hasan li zatihi wanda yake kuma sahihul li ghairi sadaka asalin hadisul hasan li zatihi hasan li ghairi abinda li ghairi sahihul li ghairi asalin shi hasanun ne li zatihi in ya samu mu'adada wani ya karfafe shi sai ya zama sahihun li ghairi na fata mun fahimci wannan sai mun tsallaka nau'i da biyu shine al-hadisul hasan yace thumma taqala nazim ila ma yalisahi yalisahiha fi al-martabati wal quwa wa huwa al-hasan sai tsallaka kuma nau'i na biyu na hadisai wanda yake biye da as-sahih shine hadisi hasan wajen ƙarfi da martabarsa sai ce wal hasanul ma'ruf turqan وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت والحسن kaga shi hadisi hasan al-ma'ruf wanda aka san turkan hanyoyinsa wagadat kuma mazajin shi sun kasance rijaluhu mazajin isnadin sun kasance la kasahihi shaharat basu kai mazajin sahihi shahara da inganci ba qawluhu wal hasan wal alladhi huwa an-naw'u ath-thani min min anwa'il mushari ilayha fil hadhihi al-manzuma shine nau'i na biyu da aka ishara zuwa gare shi a wannan kasida wa huwa fil lugati sifatun mushabbaha min al-hasan min al-husn haka ce al-hasan to sifa ne min al-husn bi ma'anan jamal wa huwa diddul qubh wato abu mai kyau aka san mummuna wa qawluhu al-ma'ruf min al-ma'rifa wal muradu al-ma'lum wanda aka san turqan ya ce bisukunin ra'i a ce turkan ka a ce tsoro sai dai turkan jam'u tsarik tsarik turkan wasu kinatin ra'u littafif aunin darura asali turkun ne tsarik turkun kamar a kutubun to amma anan sai ya zo da turku me yasa ko dai don a sauƙaƙa a baki don ma don ma don ma guda uku ya yi nauyi turuku amma ka ce turukun yayi sauki ko kuma lidarurati shikriya wal murad bi turqi huna al asanid hanyoyin na nufin isnadoji wa bi hadha yashiru an-nadim ila al-hasan al-ghairi wannan ta'arifin da malamin yayi anan to ta'arifin hasan al-ghairi hasan al-ghairi kuma cousin ne na wancan sayyid al-ghairi Allah sa kun gana abin da yake kun ji sayyid al-ghairi ba sahihi bane asali ko hasanun ne li zati amma da ya samu ƙarin ƙarfi ya koma sayul ligari to haka akwai hasadun lighairi wanda yake da wata yar matsala irin yadda muka ji a can wanda asalin shi bai kai sahihi da kafarsa ba to wannan ta'arifin yafi dacewa da ta'arifinsa if inna quwwatahu tahsulu bi majmu'i turuq domin ya zama karfinsa ya faru ne ta hanyar samuwar hanyoyi lakin yashkilu ala hadha qawlu abinda zai sa kuma wannan tarifin ya zama akwai tangarda a kansa da yace wagadat ila akhiri idhil wawu huna atifatun wawun din ta ƙarin zance ne wa yakunu ma'ana huwa alhadithu alladhi lahu turqun wa sarat rijaluhu la ka rijalis sahih bal duna zalika shine hadisin dake da hanyoyi da yawa kuma mazajin shi sun kasance ba su kai darajar mazajin sahihi ba wa hadha ghayru munfabitin ala qawaidil fann wannan tarifin akwai kuskure a cikin sa kuma haka ne saboda hadisi hasan kamar da muka ambata a baya al-imamu az-zahabi da kansa yake cewa tarifin hadisi hasan ya gajiyar da malamai da yawa tun daga kan sibun da kike da zuwa kan su ibnu wannan wato wannan rishin shi mukaddima ta ibnu as-salah da irin irin kan shi kanshi zahabi din har zuwa ibnu hajar a cikin nuhatul nazar kowa yakan yi ijtihadin shi ne yaga kawai me zai fara amma babu wani ta'arifi guda daya muntabit da ake ma hadisi hasan kawai dai ana ganin shi ƙasa da sahihi sama da da'ifi qawluhu rijaluhu jam'u rajul rijal jam'i na rajul wal muradu naqalatuhu ana nufin masu cirato riwayar sawa'un kanu zukuran aw inasa da aka ce rijal ba dole sai maza biologically ba duk a hadisi duka ana cewa kutubur rijal amma ana nufin hadda mata to amma saboda shi hadisi kamar da suke cewa innahu ilmul mazakiyya karatu ne na mazaje to ko mace ta shiga cikin shi ta zama namiji yadda ka san a soja ko mace ce sunta kawai sa oga a soja ba a ce mata ma sa ce ita ma ko kun san haka wato in a ofishin ku na sojoji idan akwai soja ita ce Allah ya sa ta zama ogan ku to ba a ce mata ma sai dai a ce mata sa so ta shiga harkar maza to haka ilimin hadisi yake ba ga Aisha ba radiyallahu anha da ta zama malama hadisi sai ta zama kallabi tsakanin rawuna cikin sahabbai ko san duk sahabbai suna shakkata a karatu ba kowa ne yake iya ja da ita ba kuma takan ji karatun mutum bai yi ba ta aiko mai da raddi Abdullahi dan Umar ko Abu Huraira ko Jabiru ko bin Zaid ibn Thabit su waɗannan malaman ta sha cin kwalar karatun su ta yi musu raddi saboda malama ce gugaggiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi yake matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana iya yi magana fa tana mishi to tana da wata fahimta ba ce ai kai kace kaza rana ba Allah ya ce kaza ba tana yi mishi irin wannan ce ba Allah ya ce misali Allah subhanahu ta'ala ya ce babu a wannan ba za a ba za a azabtar da wani da wani Allah tadiru waziratu wazira ukhra ya zai kace kuma ana yin mutane azaba da kukan wasu a kabari kai challenging Abdullahi dan Umar akan batun ladan sallar janaza ta yi challenging wani zarkashi ya littafi musamman akan istidrakat na Aisha akan sahabbai almuhimmu shine da aka ce rijalu ba wai maza kadai ake nufi ba akwai mata a cikin isnadin to haddasu kada wata ƴar feminism ta tsaye ta da kai baya ta ce ai an ce ma kawai na maza ne maza aka mata suke yanzu komai sai sun mai da shi feminism komai sai sun saka wai wata unufiya a ciki hada wani dan islamic feminism haka da suke yayin su Allah ya shirye shi su ah yace wa nassa alal dhukuri min babu taklif maza da aka ambata dan su ne suka fi yawa a cikin sabga fiye da waɗanda ba su ba wala yushtaratu an yakuna jami'ul jalis sanadi kama yufamu min kalamin nadhimi ala hadha alwasf ba wai dukkanin sai sun zama haka ba a'a bal law kana wahidun minhum ala hadha alwasf lakafa fi nuzulihi min rutbatil sahih idan mutum ɗaya ne ma yake da matsalar da ya sauka daga matakin sahih amma sauran duk suna da matakin sahihi to da shi za a yi itibari la kas sahihi ishtaharat amma ba su shahara kaman mazajen hadisi sahihi ba ba su shahara kaman mazajen hadisi sahihi ba to ina ganin tunda an ce minti 40 za a yi bari mu dakata haka sai mu juya kasadin insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi